أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam har yanzu muna cikin kitabul jami babul adab yau muna ga ɗaya ga watan sha'ban ga ganin saudiya hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu miladiya na da 2023 kasancewa bamsan ba a nan ko Allah ya sa an ga wata amma iya da kyau mu tunatar da junanmu gabanin mu shiga karatun gadan-gadan tunatar da junanmu da wasu takaitaccen hukumce-hukumce na wannan wata na sha'ban dan me aka sanya wa watan sha'ban aka ce mai sha'ban imam imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah yace wa summiya sha'ban litasha'ubihim fi talab al-miyah aw fi al-gharat ba'da an yakhruj shahr rajab al-haram yace an sanya ma watan sha'ban suna sha'ban domin watsewan mutane game da neman ruwa kowa ya kama gaban shi inda zai samu ruwa wasu mutane suka ce an sanya mai sunan sha'abanu saboda kaifal maki da mutane suke kaiwa bayan watan rajab domin allah maɗaukaki ya sanya watan rajab wata ne ya haramta a yaƙi a cikin shi na daga cikin watanni wanda suka zamanto haramun ne a yi ta'addanci ko yaƙi kowane wata haramun ne a yi ta'addanci to musamman ma kuma Allah sai keɓance wasu adadi na watanni wanda haramun ne a yi yaƙi a cikinsu na daga cikinsu wata rajab to da zaran ya huta kuma sai su koma ga yaƙe-yaƙen da suke na juna wannan mala ya faɗi wannan magana a cikin fatahul bari mujalladi na hudu ƙarƙashin shahi na 213 na daga cikin falalar wannan wata ‘yan uwa annal amala turfa fihi ilallah ayyuka a cikin wannan wata ne ake ɗaga ayyukan bayi zuwa ga Allah maɗaukaki rawa usamatu bin zaid usama ɗan zaid ya rawaito ƙultu ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, lam araka ta sumu shaharan mina shuhuri ma ta sumu mai sha'ban, banna ganin ka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana azumta wani wata kamar yadda kake azumi a cikin watan sha'ban. Kala zalika shaharun ya nasu an, wannan wata ne wanda mutane suke gafala da shi. bayan rajabin wa ramadan watan da yake tsakanin rajab da ramadan nan galiban sun mutane sun hirab kana da shi wa huwa shahrun turfa'u fihi al'amal manzala sallallahu alaihi wasallam yace wata ne wanda ake daga ayyuka ila rabbil alamin zuwa ubangijin talikai fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im ni kuma ina so a daga ayyuka na a halin da nake azumi ina cikin azumi kina wannan na tunatar da mu ƴan uwa mutum ya jajirce ya ga yayi biyayya ga Allah madaukaki domin ka da ya kasance daga cikin mutanen da za a haramta musu daga ayyukansu ya zuwa ubangiji zamanto ayyukan da za a daga ya zuwa wajen ubangiji to ayyuka ne na da'a da biyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam na daga cikin falala abinda ake so a cikin wannan wata kasaratu siyam yawan azumi cikin shi sabanin watan Rajab da aka saba a ce azumin tsahi daman bayani ya gabata cewa wannan wata sokam na Rajab bai inganta ba daga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yawaita azumi cikin watan cikin watan Sha'ban kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin wannan wata na sha'ban iya azumi hammace ba zai sha ruwa ba wa yafturu hatta naqula la yasum kuma zai sha ruwa ya bar azumi hammace ba zai yi azumi ba idan sai zamanto kuma hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce idan sha'ban ya kai tsaka to ku bar azumi domin ka a shiga cikin jerin gwana wanda za su tarbi azumin ramadan shi kuma haramun ne ta ce wa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qat illa shahr ramadan ta ce bin taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya cika azumin wata guda gaba ɗaya ko so ɗaya sai kawan watan ramadan nan kaga hallo watan rajab azumta watan rajab bal ma wasu azumta suke azumi na wata uku su yi rajab su yi sha'aban su yi ramadan kuma wannan sabanin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma duk bawa idan iya son Allah ya karbi ayyukan shi to dole sai yayi kamar yanda Allah madaukake umarni kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma shi qala illa shahra ramadan bin ganshi ba iya azumta wani azumi wata gaba ɗaya sai watan ramadan wama ra'aituhu fi shaharin akthar siyaman minhu fi sha'ban kuma ban ganshi ba iya yawaita azumi a cikin wani wata sai a cikin kamar watan sha'ban wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud suka fitar da shi al-hikmatu min siyami shahr sha'ban menene hikima game da azumta wannan wata na sha'ban قال ابن رجب رحمه الله imam ibn rajab alhambali wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce siyamuhu kattamrini ala siyami ramadan azumin watan sha'ban kamar treni ne gwaji ne a bisa azumin ramadan da zai zo li'alla ya dukula fi saumi ramadan ala mashakkatin wa kulfatin domin kai ya shiga cikin watan azumin ramadan a cikin wahala da tsanantawa kai bal kad tamarrana ala siyami ala siyami wa itadahu wa atadahu face yayi training akan yin azumi kuma ya saba da shi kenan da ramadan ya zo shi kenan babu matsala wa wajada bi siyami sha'ban qalbahu halawatan siyam wa ladzatihi kuma zuciyar shi ta sami jin dadin azumi dandanan dadin azumi da dadin shi azumta wannan azumi da zai cikin sha'ban fa yadkhulu fi siyami ramadan bi quwwatin wa nashat sai mutun ya shiga cikin azumin ramadan da ƙarhi da nashati da karkashi lima kana lamma kana sha'ban kal muqaddima lokacin da watan sha'ban ya kasance kamar gabatarwa ne li ramadan ga wata ramadan shur'a fihi ma yushra fi ramadan sai aka shar'anta abinda aka shar'anta a cikin Ramadan mina siyami na azumi wa qira'atul Qur'an da karanta alqur'ani mai girma li yahsul at-ta'ahhuba li talaqqi Ramadan domin ya samu shiri na musamman domin karɓar watan Ramadan wa tartadun nufus bidhalika sai zamanto zukata sun saba da wannan ala ta'atir rahman abusa biyayya ga Ubangijin talikai mai yawan rahma. Wannan mala ya faɗi wannan a cikin Lata'if al-Ma'arif kalkashin shahi na 138. Wa qala al-Hafiz bin Rajab al-Hanbali, hallo Imam Hafiz bin Hajar al-Hanbali ke cewa Rajab al-Hanbali afwan rahimahullah wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala yace walamma kana sha'ban kal muqaddima lokacin da sha'ban ya kasance kamar gabatarwa ne li ramadan ga wata ramadan shuri'a fihi ma yushra fi ramadan sai aka shar'anta cikin shi abinda aka shar'anta a cikin ramadan min siyami na azumi wa qira'ati al-qur'an da karanta al-qur'ani li yahsul at-ta'ahuba wa talaqqi ramadan wa tardatum nufus wa qala salmata bin kuhayl salmatu bin kuhail afwan yace kana yuqalu shahru sha'ban shahrul qira'a yace mutane sun kasance suna cewa watan sha'ban wata ne na karatu wa kana shahrul qira'a wa kana habib bin abi thabit idza dakhala sha'ban qala habib dan thabit idan watan sha'ban ya shiga ya kama sai yace hadha shahrul qira'a wannan wata ne na karatu وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوتا عمرو بن قيس الحلائي إذن وطن شعبان يكاما سيريه كنتنش وتفرغ لقراءة القرآن domin ya kaɗaita da karatun alkur'ani mai girma. No. na daga cikin imam hafiz bin rajab hallawi ke cewa kana kana salma shine muka karanta sharu sha'ban sharu qira'a wa kana habib nam qala abu abubakar al-warraq al-balakhi abubakar warraq al-balakhi rahimahullah ke cewa sharu rajab sharu lizar'i wa sha'ban sharu siqa lizar' wa ramadan shahru hasad zar yake cewa watan rajab wata ne na shibka wa shahru sha'ban shahru suqiya shi kuma watan sha'ban wata ne na ban ruwa na wannan shibka da aka yi wa ramadan shahru hasad zar shi kuma watan ramadan wata ne na girba abin da aka aka shibka wannan mala ya faɗe shi ne a cikin لطائف هكذا لطائف المعارف na ibn rajab a kalkashin shahi na 121 in mai fata Allah madaukaki ya taimaka mana abu sa ambatan shi da mai ibada da kyautata ibada shi har lokacin da Allah madaukaki ya datar da mu da wata ramadan mu azumce shi kuma mu bautawa Allah madaukaki kuma Allah madaukaki ya karbi wannan ibada ta mu cikin shi na'am mu koma kan darasi sati da ya gabata mun karanci hadisin jubair bin mut'im radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati wanda yake yanke zumunta baya shiga aljanna kuma bayani na wannan ya gabata za mu tashi kan hadisin Mughira bin Shu'ba. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an al-Mughirata 'an al-Mughirata bin Shu'ba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama 'alaykum uquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man' wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratu as-su'al wa ida'at al-mal muttafaqun alayh wannan hadisi mughira dan shu'ba wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat Allah madaukaki ya haramta muku sabawa ko wulakantar da mahaifa mata wa wa'dal banati ya haramta muku kashe ƴaƴa musamman ma mata abin ne su da rai wa man'an wahat da hanawa kuma da kawowa ko badawa tambaya wa kariha lakum qila wa qal ya yi muku kyamal yawan cewa an ce ya ce an ce ya ce jita jita wa kasrata su'al da yawan tambaya na abinda kuce gona da iri a tambaya wa ida'atul mali da tozartar da dukiya ko wulakantar da dukiya wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi Muhammad bin- eh, Imam ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yake cewa al-ummahatu kinnan jam'i ne na umhatin jam'i ne na umha umhatin kuma halshe ne loga ce a cikin um ko ka ce al'um ko ka ce umhatin wala tutlaqu illa ala man ya'qil bi khilafi um fa innaha ta'um idan ka ce umhatun wannan ba a kiran mace da wannan sai wadda take da hankali sai abin da yake da hankali sabanin in ka ce al'ummu to ya shiga da uwaye uwaye mata na maz- na mutane da dabbobi da dukkan abin da ya shafi wannan wa inna ma khussat al'ummu huna izhara li ta'zim haqqiha dan mi al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance uwaye mata anan game da ka asaba musu ka a tozartar da su saboda nuni da bayyanar da girman da suke da shi shi yasa hadisi ya zo wani sahabi ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wane ne wanda ya cancanta da in kyautata zamantakewa da shi man a haƙƙun nasu bi husni sahabati ya rasulallah ya ce ummaka thumma man kala ummaka thumma man kala ummaka thumma man kala thumma abaka ko abuka wani sahabi ya zo ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam game da wane ne yayi kama ya cancanta ya kyautata zamantakewa da shi yace mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifiyarka sannan wa yace sannan mahaifiyarka sannan wa sannan kuma mahaifinka thumma al-aqrabu fal aqrab sannan ko kuma adnaka fa adnaka sannan wanda yake kusa da wanda yake kusa wannan na nuni cewa uwa tana da haƙƙi akan mahaifi haƙƙi uku mahaifiya da haƙƙi guda ɓangaren kulawa da ciyaswa kamar yadda malamai suka ce ɓangaren umarni to kuma wannan ya koma ga wajen uwaye maza domin su Allah madaukake ya ba kawama ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa na'am qala wa illa fal ab muharramun uquqa in ba haka ba mahaifi ma Allah ya haramta a a wulakantar da shi a mu- a tozarta shi to amma nan an yi ambaci uwa ne saboda a nuna falalar da take da haƙƙinta mai girma ne akan ɗa fiye da haƙƙin wannan mahaifi akan ɗa na'am wa dabitul uquq al muharram kama naqala khulasatahu an al balqini naqala khulasatahu an al balqini menene iyaka ko ma'auni na tozartar da mahaifa da wulakantar da su wanda ya zamanto haramun ne kamar yadda imam balkini ya cira to ya ce wa huwa an yahsula min alwaladi li abawaihi aw ahadihima idha'un laysa bilhin bilhayy yace shine mahaifa su samu daga ɗansu ɗaya daga cikin mahaifa ko dukansu biyu su samu da cutaswa ta ɓangaren ɗansu wanda ya zamanto abu ne ba ƙarami ba wulakanci ne ba ƙarami ba urfan abin da ya zamanto a al'adance da sun yi abu kaza a al'adance an ce wannan sun muna na mahaifansu abin da ba mai sauƙi ba ne ba fa ya khuruj min hadha ma idha hasala min al abwayn amrun aw nahyun fa mukhalafatuhuma fa khalafahuma bima la yu'addu fil urfi mukhalafatuhu uquqan malai yace sai a hudda wannan bangare akan abin da da dai za a ce mahaifa za su yi umarni da wani abu ko su hana wani abu da ya saba musu idan ba za a aun a lissafa shi ba akan wulakantaswa to wannan ba a daukar shi menene wulakantaswa da rashin girmamawa kenan har yanzu dai muna dubawa bayan shari'a za mu duba hallo abin da ya zama to a al'adance idan ba a ɗauki wannan in sun yi wannan ba a ce ba mutum ya wulakantar da mahaifan shi to wannan ba a ɗaukar shi wulakantarsuwa fala yakunu zalika uquqan wa kadhalika law kana mathalan 'ala al-abwayn daynun lil walad misali da dai a ce da iya bin mahaifa wani bashi mahaifan shi bashi aw haqqun shar'iyyun ko kuma wani haƙƙi na shari'a wanda ya cancanci su bashi wannan haƙƙi ba su bashi ba farafa'uhu ila al-hakim ya kai ƙaran wannan haƙƙin shi zuwa alƙali fala yakunu zalika hukukan malam ce wannan hallo ba a lissafa shi wulakantar da mahaifa da tozartar da su kama waka min ba'di auladi sahaba kama yanda ya abku daga wasu shashin ɗiyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shakayatul ab kai karan mahaifi ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi fi ihtiyajihi limalihi game da bukatar shi zuwa dukiyar shi mahaifin na daukar dukiyar dan ba wai shi kada yake amfani da ita babban bada ta yake to sai dan wannan ya kai karin wannan abin da mahaifin shi yake yi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته حقوقا manzala sallallahu alaihi wasallama bai mai bai lissafa wannan kai kara da yi ba wulakantaswa ne da rashin girmama mahaifa qultu imam ibn rajab rahimahullah yace fi hadha ta'ammul a cikin wannan magana da malamin fadi akwai tsokaci fa inna qawluhu sallallahu alaihi wasallam domin fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da ya cewa wannan yaro anta wa maluka li abika da kai da dukiyar taka duka na mahaifinka dukanku da kai da dukiyar dukanku ta mahaifinku ce dalilun ala nahiyihi an man'i abihi an mali wannan na nuni a bisa hanin shi game da ya hana mahaifin shi dukiyar shi wa an shikayatihi shikayatihi kuma da kai hanin shi game da karan da ya kai mishi da ya kai shi ثم قال صاحب الضابط فعلى هذا أبسا ونني الأقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر فيكون في حق الأبوين كبيرة يتي أكن النظام لورا دماؤني نتوى أنا لسه ولا أنت دماهي فادرشين جرم ماسو cewa ɗa ya cutar da ɗaya daga cikin mahaifan shi ko dukansu guda biyu da dai zai wa wannan cutaswa wani mutum ba mahaifan shi ba za a lissafa shi cikin jerin gwano abu ne haramun ne amma kuma ta ɓangaren ƙananan zunubai ne amma idan ya aikata a cikin haƙƙin mahaifan shi to kuma wannan za a same shi manya-manyan zunubai ne ba ƙananan zunubai ba mun gane ko أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد ko kuma saba umarninsu ko haninsu a cikin abin da zai tsoron salwantar rayuwar ɗansu ko kuma wani ɓangare daga cikin ɓangaren jikin shi wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikin shi a udun min a fi ghairil jihadil wajib alai ba a cikin jihadi ba wanda ya zama wajibi a kan shi wanda limami ko shugaba ya yi umarni a shi idan suka hana shi ko suka umarci to wannan dole ne ya hannu a kan wannan aw mukhalafatuhuma fi safarin yashqu alaihima ko kuma ya saba musu a umarni da suka yi kai ya tahi wani bulaguro bulaguron nan idan ya yi shi za su shiga cikin halin kaka na kai za su shiga cikin tsanani da matsuwa to wannan idan yayi wannan bulaguro hallau ya wulakantar da su ya saba musu walaysa bi fardin ala alwalad kuma ba bulaguron wanda ya zama to wajibi ne ba akan wannan da aw fi ghaibatin tawilatin fi ma laysa li talib ilmin nafi'in aw kasbin ko kuma yayi dogon bulaguro wanda zai tahiye shi ya bace ba a bulaguron da yayi zaman to kan neman ilimi ne ko kuma mai neman ilimi mai amfani ko kuma neman arziki kawai ya yi hushi ya waye watsi da su ya yi tahiye shi shi ma wannan idan ya yi haka ne ya shiga cikin lissahi na wulakantar da mahaifa da rishin musu biyayya autarki ta azimin walidai ko kuma barin girmama mahaifan shi fa innahu law qadima alaihi ahaduhuma walam yakul walam yakum ilayhi misali da dai ɗaya daga cikin mahaifan shi za su taho daga wani bulaguro ko daga wani wuri kawai iya zama iya ganin su bai tashi ya taryo su ba shi ma wannan ana lissafa shi akan mene rishin ladabi da wulakantar da mahaifa ina iya da kyau da kaga mahaifin mahaifanka ɗaya daga cikin su ko duka sun gabato ka to kai kokari ka tashi abin da suke tare da shi na ɗauka ka ɗauka ko kuma in wani taimako ne ka taimaka musu ko kuma ba haka ba ka tashi saboda girmama su au qattaba fi wajhihi ko kuma ya bata rai ya gintse huskar shi akan su a mai wani abu su umarce shi ko su mai fada ya bata rai yayi tijin tijin shi ma wannan ana lissafa shi daga cikin wulakantar da mahaifa fa inna hadha domin wannan wa in lam yakun fi haqqil ghairi ma'siya ko da dai a ce game da wani mutum wani mutum ya ta ya zo bai tashi ba wannan ba saban Allah bane ko kuma a mai laihi ya bata huska ya bata rai wannan uwaye wannan ba saban Allah bane ba tabi'a ce ta mutum amma game da mahaifa to sai zaman to wannan sabo ne fa huwa uququn fi haqqil abawaini wannan irin wannan abu wulaƙantarsuwa ne da rashin ladabi ga haƙƙin mahaifa sannan faɗan mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa wa'dal banati da kashe ‘ya'ya mata suna raye bi sukunin hamzati wa'da kawa alhamza ɗauri kuwa dafnul bint hayyatan shine mutum ya kama ɗiyar shi ya je binne ta tana raye kuma wannan aiki ne na jahiliya wahu muharramu wannan abu Allah madaukaki ya haramta shi domin jahiliya suna yin wannan saboda tsoron talauci kuma saboda tsoron katta jayo musu wani abin kumya duba ka tun jahiliya ba ba sa san abin da za a ce diyarsu ta yi je ta yi zina har ta yi ciki ta jawo musu wani abin kumya barantana a cikin addinin musulunci to wannan tsoron wannan ne sai su kama ɗiya su je su binne ta tana dare Allah madaukaki ya hana wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat na'am qala wa huwa muharramun abun a wannan irin aika aika haramun ne wa khassa al banati li annahu al waqi'u min al arab na manzala sallallahu alaihi wasallam sai keɓance ƴaƴa mata domin abu ne wanda ya abko a jahiliya a cikin larabawa kuma ba sai larabawa kadai ba an yi zamanin da wannan faran shuwayi da wadda ake tunkaho da ita a nan yan bilbishin shekarun da ba su yi ba shekara 400 sun kasance suna sai da diya mata suna sai da diya mata don su cana ba a zancenta cana idan miji ya mutu dole sai ya sai matar shi da ranta an gama an binne a wannan lokaci in dai ya mutu to ita ma an lissafa ta matatta ce haka za ta tai da ranta a je a kwantar da ita a zuba a zuba musu kasa ta mutu sai da musulunci gabanin ya zo ya ba ‘ya'ya mata ‘yanci wanda ba wanda ya taba ba su a duniya. Nam, ƙalafa innahum kanu ya fa'alu na zalika fil jahiliya. Laraba sun kasance suna aikata wannan a lokacin kahin musulunci, karahiyatan lahunna don suna kyama domin Allah maɗaukaki cewa wa idza bushira ahadun bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim idan an ba ɗayansu albishir labarin cewa matarka ta aihi ya mace sai ka ga ya ɓata huska bakin ciki ya kama shi ya yi ka ɓoyewa saboda kumya shi ba haka yake so bai samu da ya maza domin suna ganin a jahiliya mace batta yaƙi batta karewa barantana ta je ta ɗauko ganima ba abin da take sai a cikin gida amma namiji zai je yi noma ya je kiwo ya zai yi jihadi a sabon dukiya yasa suke kyama wannan su kun ba san ba inda albarka Allah na sa albarka inda Allah yake so daiwa musamman ma a wannan zamani iya maza ƴaƴa maza ba su da amfani ba sa amfanin mahaifansu kamar yadda ƴaƴa mata suke shi yasa wani yake cewa ka aurawa ɗanka ɗiyarka ɗan bariki kadda dan bariki a wurin diyarka mun gane ko idan ka ba dan bariki diyarka kai ka huta inda zai fifitar da kai sadiki akan uwayen shi da dangin shi matar shi kawai zai kula da dangin matar shi na'am at aksan haka nan na'am قال لأنه الواقع من العرب فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهية كراهية لهن yuqalu awwalu man fa'alahu Qais bin Asim at-Tamimi ana cewa farkon wanda ya fara aikata wannan ya binne diya tana da rai wannan Qais dan Asim Tamimi kabilar Tamim wa kana min al-Arab man yaqtul awladahu mutlaqan akwai kuma daga cikin Laraba wanda yake kashe 'ya'yan shi gaba ɗaya da mazan da mata khashyatal faqati wan nafaqa tsoron talauci da nauyin taciyarwa sai kama ɗan ɗan shekashi musulunci ya zo ya raba su da wannan muguwa al'ada ina ga lokaci ya yi ko muna iya tsayawa nan sai mu tashi akan lafazi wa man'an wa hat abinda muka wade daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk